أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره امتدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلب الأقطاب فريد الدهري على الإطلاق حاتم العتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفهري وملاذي وعديدي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية يا همة الشيء ادري لنا بهذا المهدر والتألف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت الاحتياج إليه آه الحمد لله يو أجيو من جواهر المعاني من زمان قوم شاترا من أتكن bayani akan abin da ya shafi wato shauti jani ko da siffa na irin ɗaba'i'unsa ko akan hali da makami. Wakala Shehu Daruk fi ƙawa'idihi dan an faɗi ahwal, Abu Yazid al-Bustani shine Taifurul Isa. ya faɗa yake cewa lilhalki ahwalun lilhalki ahwalun halitta tana da wani halaye wala halun lil'arifi shi arifi ba shi da wani hali lana muhiyyata rusumuhu komi shafin shi yake yi wa fune hawiyatuhu kasancewansa shafiwa yake buhu ya sayidihi da shafiwan shugabansa baya ganin kowa illa rabbul izzati shine ma'anan as-sufi gayatu wallahu ko allahu to ba wai ya zamo Allah ba ba abin da yake gani sai Allah ba abin da yake dogaro da shi sai Allah ba abin da yake koma da lamarin zuwa gare shi sai Allah shine ma'anan as-sufi gayatu Allah shine ma'ana wa ufiyat asaru bi asari gairi shine daga cikin ahwal din qala shahu daruk fi qawaid ibada an zikr wasfil abidi bayan an ambaci sifan al'adid zahid mai bautan Allah zahidi wa gairihi ma da waɗansu su fa in arsala nafsu ma muradil haqqi idan mutum ya mika kansa cikin nufin Allah fa huwa al-arif shi ake kira arifi komi naka ya zamo na Allah ne to shi yake nufi da arifi wa kad musila ahla tariqi al arif masu sufaye sun siffanta arifi bi hafiz al qur'an kulluhu bi ma'ana ya san al qur'ani dukansa ya san qur'ani shi yake kira da arifi wadal halu shi kuma mai hali bi hafiz suratin minhu ya haddace surori na alƙur'ani aw suwarin ko surori ko sura ko surori sai za kulta arifun idan ka ce arifi faƙan na saba ilayhi maƙamatu kulla wato in ka ce mutum arifi ne hada arifun billahi to na sabtal maƙami ilayhi kulla wannan sufaye suna ciki akan haka wa a gana an an tasbahu bi shay'in min al-maqamati ya wadatu ka ce sai ka siffanta shi da wani abu daga cikin makamai minan zuhudi ko ka ce zahidi wa tawakkuli ko mai dogaro wa tafawi ko mai fawwada lamarinsa wa gairi ha da wani sa'a in ka faɗe arifi kawai kafa arifin billahi kaza shikenan dadda kar wasala ila al-maqamat abinda ake nufi kenan li'annaha mun dawiyatun fi an tattare makamin na a cikin arifu duk wani makami yana cikin arifu ya shiga wa min aljam'i alal maulahu da haɗawa ga ma'abucin mulkinsa mamallakinsa wa mulkuhu hubbuhu wa hawahu mulkinsa sonsa son abin da ya karkata zuwa gare shi hatta fana fihi an siwahu har ya ƙare fihi a cikinsa an siwahu gabarin waninsa shi sufi yana kashe kansa ne ya rayu da Allah yana mutuwa ne da kansa ya rayu da Allah ya mutu kaman a ce Allah maɗaukakin sarki yana cewa ولو أن كتبنا عليكم أن يقتلوا أنفسكم أو خرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليلا to katalin nafsi me ake nufi ka ɗauki wuka ka kashe kanka shari'a ba ta so to in Allah ya ce ka kashe kanka a zahiri za ka kashe saboda ma'amuri ne sannan abin da ake nufi da katalin nafsu katala hawaha su fa su abin da suke tafiya kenan katala hawaha ka kashe son zuciya saboda haka in ka kashe son zuciyarka kaga za ka kashe duk wani abin da zai zamo abin da za ka yi shi don son ka ne to za ka bar shi sai dai ka yi abin da Allah yake so da kai shine ma'ana ka kashe kanka ma'ana hawa wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amarata bisu'i kenan ka zamo muttabi'u muradil haqqi ka bi abinda Allah yake neman Allah yake nufi ka tafi akan wannan don ka yi haka to ka zamo abinda ake nufi kenan hatta fana fi an siwahu ka karar da kanka ba wani waninsa in ba Allah ba labuda an yakuna shakiran lini amahu ba makawa mutum ya zama mai godiya ne cikin ni'iman da Allah ya masa sabiran ba ba makawa mutum ya zama mai haƙuri ne libalwahu ka gani ga bala'o'insa radiyan ba ba ba makawa mutum ya zama mai yarda ne bi qabahu da abin da Allah ya hukunta mufawidan ba ba makawa mutum ya zama mai fawwalan lamari ne zuwa ga Allah mutawakkilan ba makawa mutum ya zama mai dogaro ne ga Allah fa ahlul irfani su masana Allah humul ra'ibuna fillahi an kulli fani su sun kare ne a cikin Allah kowane ƙararre to su ƙararru ne cikin Allah mushahiduna me suke gani jalalullahi suna ganin girman Allah wa jamalihi da jamalansa al'alimuna masana ne bi sifatihi da sifofinsa wa asma'ihi da sunayensa is haqiqatul ma'rifatu domin haqiqan ma'rifa kama kada shehu zaruk kamar da shehu zaruk ya faɗa radiyallahu anhu fi ba'd shirahi sharhi a cikin shashin sharhin da yayi ala hikami akan hikamal abaiya siryanul ilimi shine na son ilimi bi jalalil haqqi da ganin girman ubangiji au jamalihi ko jamalansa au ma fi kulliyatul abdi ko da jalala da jamala duk su zamo a cikin kulliyatul abdi hatta la yaqalahu min nafsi bakiyatun har ya zama bashi da wani saura komi nasa ba nashi bane na Allah ne komi nasa ba nasa bane na Allah ne wannan shine yan hakika suke kwaikwayo ba su iya ba ba su sani ba ba su koya ba ba su tsaya a gurin da ya dace ba shi yasa suke samun damuwa shi in da ka gane komi naka na Allah ne da daɗi da rashin daɗi duk ɗaya ne ba wai ka zaɓa ɗaya ba ba ka zaɓa ɗaya ba shan giya shi ne sanin Allah ko neman mata shi ne sanin Allah ko ƙarya shi ne sanin Allah ko ɗauke-ɗauke shi ne ka gane Allah wannan ba shi ba ne a'a ka gane in ka ɗauke aka ɗauke ka san shi ne ka gane yadda wuta za ta ƙona ka da wanda zai zo ya zane ka karka ce me yasa ka da ke ka san wanda ya dukan shi ne wanda ya kama ka niman nan ka gane in ka gane ka tafi akan haka to shikenan hakan hakan ne domin wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna suke labulan nan abin da yana an gane ko to shine kulliyatul abdi bawa zai zamo ya ya zamo haka hatta la yabqa lahu min nafsi baqiyatun fa yashhadu kullu shay'in minhu ka gani sai ga kowane abu daga ubangiji ne kowane idza kanat al aqdaru min malik al mulki fasiyan indi ma yasirru wa ma yubki idza kanat al aqdaru min malik al mulki fasiyan indi ma yasirru wa ma yubki kar wani ya taba kanka ce dan me kar wani ya ci kudin ka ce dan ne kamar yadda in ka ci kudin wani kai ma ba za ka ce me yasa ba in ya matse ka kuma ya kai maka duka kar ka ce me yasa ka rike ni eh babu wannan to saboda haka duk wa'annan abun akwai yadda ake yi ake tafiya a kai ne ba irin yadda suke tafiya a kai ba da haka abin yake ba kullu shay'in minhu komi daga Allah ne wa bihi da shi ne walahu gare shi fala ya tsalu wujudi shay'un babu abin da zai saura ga samuwansa nisbatun indahu dunahu wanda zai zai dangana gare shi in ba shi ba to wannan shine ake nufi da arif arifi kenan wa bi shay'an abul abbasi at-tijani ga shehu abul abbasi at-tijani min hadha ma la khafa'ati wannan ba abin da ya buya a gare shi ala manya luzu bi janibihi ga duk wanda ya rataye da gefensa yana gane haka au yumaris shi'a min ahwalihi ko yayi mumarasa da wani abu daga cikin halayensa wa isharatu da isharansa wa kalamuhu da maganansa wa yakfika min amrihi ma wasafnahu ya ishe ka daga al'amarin shehu tijani ma wasafnahu ina muka faɗi siffarsa nan baya wa ma kamalu kamala na shehu tijani radiyallahu anhu huwa tamamun ma'arifatu billahi shine cikan ma'arifansa da Allah hazu ma qarrarna dalilu yadda muka tabbatar da dalilin sa wa quwwatu batinihi da karfin batinin sa wa zahirihi da zahirin sa jazban wa sulukan yanda yake ta jazba da suluki jazibi kamar ma cikin son Allah saliki wanda yake tafiya yake waiwaye yake lura da komi a ciki shine jazban wasu lukan wa jam'uhu bainahuma ya hada tsakanin jazba da suluki to ka cika kenan shine magana imamu malik bin anas man tafaqaha wa lam yatasawwafa wa man tasawwafa wa lam yatafaqaha wa man jama'a bainahuma shine jazba da suluki kenan ala atami wasfin wannan shine mafi cikan siffa wa akmalu wajhin mafi cikan fuska wa dalilu quwwatihi dalilin karfin sa batinan a batini ma ta kaddama yaya mutum yake yin karfi a batini yaya ya haskaka batinin da gaskiya yaya haskaka batinin da tsoron Allah ya haskaka batinin da taqwa rushudu hidaya gasan dai kaya ne wanda in ka yi su da yawa su ne suke haska kabaɗininka har ya zahara wanda su ne ake bukata salatin annabi istighfari hasbala hauqala hailala wa ma jiwa zalika yawan azumi wannan su ne duk suke haska kabaɗinin mutum to in suka haska kabaɗininka to sai hasken ya fito fili kuma ka yi aikin sun fito fili da kai na ma ta min ahwalihi abin da ya gabatar daga halayensa wa dalilu ha da dalilinta shine zahiri manuna ma ya ci ba zai zo baya ba da haza insha Allah min sirri daga sirarsa wa alihi da aikinsa wala akmal minhu babu abin da yafi wannan cika walhamdulillah fi zalika kullihi godiya ta tabbata ga ubangiji dukka fi jamhurul arifina cikin dukkan jamhurul arifi na masana Allah kama ta kifu ala kullin bi muhallihi kamar yadda za ka tsaya ga kowanne a muhallinsa insha Allah ta'ala wa min kamalihi yana daga kamalin shi da radiyallahu anhu nufusu basiratu arabbaniya zartuwan basirarsa ta rabbani wato daga ubangiji basaru daban basira daban basira ita ce take buɗe mutum yawa haske ne wanda yake zuwa da yawa wa firasati da firasa annuraniya da basira da firasa suna karfafa ne duk daga cikin gaiba firasa tana faruwa ta faru sayyidina babakar siddiq ke babu wanda ya kai shi a kawa firasatan daga nuna sayyidina umaru cewa in na koma ga Allah umaru ya zamo halifa na zaɓe shi eh umaru ya zamo halifa na zaɓe shi domin duk abin da ake so zai yi idan na dace daga Allah ne in na kuskure kuma fa min nafsi abinda Umaru ya zaɓa abinda Sayyidina Abubakar ya zaɓa ka ce ba wanda ya kai shi karfin firasa domin shi kadai sai da ya bude ɗaya daga cikin kashi hudu na duniya da musulunci Sayyidina Umaru eh afras kenan sannan akwai wa'in daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shigo wajen sabai sai suka ce yanzu wani zai shigo wa fi asar zina fi waje yi yana zuwa sai sabai suka kalle shi me ya faru ki ai wani ne ya ce za a ga alaman zina a fuskanka ya ce alwahi badin nubuwa wahayi ne bayan annabta ya ce wata mata ce nake na kalle ta akan hanya kallo ya yi akan hanya kafin ya zo aka faɗi in ya zo za a ga alama firasa sunan shi shi haske ne daga zuciya yake tashi yake haskakawa Allah ka bamu allati zahara muktabaha wanda yake bayyanar da abin da aka hukunta fi ma'rifatul ahwal ashabi cikin sanin halayen sahabbai wa fi gairiha da waninta min izharil mumirati shine bayyana abin da ya buya wa ibarin bil mughayyibati da bayyana abin da ya buya shine muzmira da mirai ka zo kana zaune bawan Allah zai ganka kawai sai faɗa abin da ke cikin zuciyarka eh muzmiri ko ibarun bil mughayyibati yace nan zuwa lokaci kaza akwai waɗansu mutane za su zo kamar yadda a haddir ya ba wa annabi Musa labari cewa ya ci menene wa masafinatu kana tiliyarci mai niko limasa kenan na'am arattu an aibu wa kana wara'ahum yaquzu kullu safinatin gasba to ka gani annai Musa bai san wannan ba shi ya sani kuma sarkin da zai zo daga bayan wanda in ya ga duk jirgi ya mara zai kwace koma da shi cikin mulkinsa amma ya ga tana da faci ba zai kwace ba wannan dalilin da ya sa kenan arattu an aiba na so arattu arattu bai sai ya faɗi kawai a kansa eh kaga haka abubuwan yake to wannan shi ake kira da firasa eh kuma nufuzul basirati arbani to kuma mulmiratun ne ko ibaru bil maghayibati ne wa ulum bi awaqib al hajati da ilimai na ƙarshen biyan bukatu wa ma yatartaba alaiha da abin da yake ruwa kanta min masalihin na daga aika mai kyau wal afat da laifuka fa yurafu al ahwalu qulubu ashabi ana sanin halayen zukatan sahabai wa tahulu halahum tana tsare kuma tsakaninsu wa abdal agharadihim da kuma badalin gara bukatansu wanti kali agharadihim da kuma tashin biyan bukatansu daga nan zuwa nan wa halati iqbalihim da halayen fuskanta wa iradihim da ba da baya wa sa'ir ilalihim da sauran illolinsu wa amradihim da rashin lafiyarsu wai rafu alai zahiran ubadina ana sanin zahirinsa da badinsa wa ma za da wa ma na ƙasa da abin da ya karu da abin da ya ragu wai bayyana zalika fi ba'd al wani lokaci ana bayyanawa a cikin wani lokaci a nuna maka kaza ya faru komi naka sai da kyale ka eh wannan duk rasa ne na manzo Allah a ji ta tasalu anil birri ka zo ne dan kai tambaya akan biyayya ka zo ne don ka tambaya akan kaza to duk warisin alladina yarisuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam suna gadon wannan firasa suna gadon wannan mughayyibat saboda haka duk wanda kaje yake magana ba a sani ba to shine ya jahilci kansa wa taratan wani lokaci kuma yasuruhu riqan su tsabta abin riqan saboda tausasawa bihim da mutane min ikhtiyari daga zaɓi wal imtihani da kuma imtihani wani bawan Allah shehi ne da muridinsa sai muridin aka masa kashafi sai ga shehin dan wuta ne da ya ga shehin dan wuta ne abin ya dame sai ya shiga roƙon Allah ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a don Allah ya jaji sai shehin ya ce kai menene kake yin haka ya ce ai ga abin da na gani ya ce to sai ne ya cika yakin ka shagala da aikinka ka bar wannan ka shagala da abin da ke gabanka ka bar wannan na san wannan tuntuni to abinda malamai suke magana shin duk dan wuta dan wuta ne ma'ana duk dan wuta yana jin azaban wuta ne zai yi ka shiga cikin wutan aiki aka tura ka wanda yake shiga firjin ba da shi ake kullewa ba amma me ba ci da zafi shi ma dan firjin din ne ana yin haka ka shiga zaman zaɓe ka aiki ne kai ga kana a ciki amma kuma ba ta maka komai ina ce sai an yarda ta yi maka shikenan in mutum ya zama abdullahi ba shi da ikhtiyari cikin lamarinsa shine Allah mai ja'al fi ikhtiyari ikhtiyarika to da yawan abubuwa akwai irin wayannan wanda gaskiyar lamari mutane ba san shi ba illa al-arifuna billah sai arifai masana Allah wattafaqat ligairi wahidin ma'ahu ya yi ittifaki ga ba ɗaya ba daga ciki fi zalika qabaya gairi ma marratin akwai qabaya ba ma so ɗaya ba wa kasira man jalisu da insan da yawa mutum yana zama da ya takallama da hu yayi magana da shi alama fi bajini akan abin da ya buya masa wa ma shagula qalbuhu da abin da zuciyarsa ta rubuce shi min al-hawa na daga son zuciya wa murud duniyawiyya da kuma al'amari na dunawiyya wa inu nau allazi shagalahu minha yana taimakon nau'i allazi shagalahu minha wanda ya shagalantar da shi fi kalamiha cikin zancenta wai ta kallamu kuma yana magana bima sana'ahu da insanu da abin da mutum ya aikata min fi'ilil qabihi daga mummunan aiki salafa lahu wanda ya wuce kaula majalis tu qariban zai zo ba dubawa ba ne ba koyi ba ne ya ce kai ko me yasa kake aikata kaza da kaza da kaza kuma ka yi tun baya kai me yasa duk za ka gani duk yana yiwa malaman kashafi suna gani kirasa suna gani suna gani suna ganin abubuwan akwai abubuwan da yake taimakawa wajen sanin haka akwai kuma abubuwan da ba ilimi ne haka ba a cusa maka ake yi kawai daga Allah daga Allah ne za buɗa mu akwai wani yaro kashifi akan sirrin la ilaha illallah dubu saba'in din nan idan mutum ya yi la ilaha illallah dubu saba'in don wafatinsa to in ya zo mutuwa ya ce fidda'i nasa shi ibrahim ya kawo a cikin shar murhafatul qutba yace akwai wani akwai wata mat akwai wani yaro kashfi shi yaron duk abin da yake faruwa Allah yana sanar da shi kuma yaro ne karami sai ga mahaifiyarsa ta rasu akwai wani mutum shi kuma ya yi la'ila'ilawa dubu saba'in hadiya wa kansa in ya mutu ta tsaya masa yaron sai ga an kama mahaifiyarsa da sa ta wuta sai fashe da kuka aka ce menene sai ce ya ga mahaifiyarsa ne za ka yi ta wuta shi wannan mutumin da ya karanta la ilaha illahu wa kansa dubu saba'in ne sai ya ce ya bata take sai yaron ya yi dariya sai aka ce ya ya ce na ga an dawo da ita wannan yana daga cikin mizanin aikin la ilaha illahu dubu saba'in din wannan yana cikin abin nan shar warhafatul qudda an dawo da ita daga cewa ya bayar shi mai aikin daban dan kuma shi kuma yaron uwarsa ce ta mutu ya ga za ta wuta yana kukan za ta wuta da ya faɗi ai ya ga za ta wuta ne kuma dama sun san yaron ga abin da yake shi kuma wannan gashi mai aikin ya yi la'ila illahu dubu saba'in wa kansa sai shi ya bata wannan la'ila illahu ma'ana ya gwada ya gani yana faɗa sai ga an dawo da ita kuma mai da ita aljanna to duk irin wayannan suna nan kaga kashfi ne yaron yana ganin abubuwan da ke gudana kenan makshuf akwai irin wayannan da yawa a kullu zalika ala sabilil ijmali duk wani yana tafiya ne a hanya ta ijmali wa darabul amsali da buga misali ka kauli radiyallahu anhu li bali ashabi kamar ne shauja ne yake faɗa wa wasu daga cikin sabansa anta kama yaqulu nasu يسرد الزبرة ويتوارى عن الإبرة مكاشفة له عن فعل القبيح السلفي شو دانينا فتا مس أبوان دي غدانا مونا نادى سكوتشي بايا مكاشفة له عن فعل القبيح السلفي له سلف له يا فتا مس أيكم دي ميسا lokaci kaza kai kaza da kaza waya fahamu an sahibi min gairi ta'ayinin lahu bishamatatin au isharatin hissiya wani lokaci yana koyatarwa da sahibin abun in ga yin ta'inin ba zai ce wane ne yayi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma balan nas yaf'aluna kaza sai sai ce me yasa mutane suke yin aiki irin kaza an fahimta mutane bai yi ta'ayini ba yufhamu sai ya ɓoye abin wala yi ayyana ba zai ce ne ba ce ma balan nasu ya aluna kaza me yasa mutane suke aikata kaza ne to kaga kai da kai ka sani ai bi shi matin au isharatul hissiya ka ne kudu ma balal insani yaf'alu kaza wa haqqan man yaf'alu an yakunu lahu kaza duk wanda ya aikata kaza to dole kaza ko zai same shi. Eh, suturan ala fa'ilihi zai suturta ga wanda ya aikata kamar tabbatu hikmatu rahmat kamar yadda hukunci na jin kai na rahmaniya ta riske shi wata addi shari'atu shari'a ta zo da shi wasu sunutun sunna idal basiratu kal basri domin basira kaman gani ne yajibu gadduha gaskiya ne basira kaman gani ne ya jibu gaba shi ma ya kamata ka rinse shi ka san basira ba basaru ba ne basaru daban basira daban akwai abubuwan da za ka gani a kan mutum in dai abu kaza mutum ya yi kaza to zai gamu da kaza to za ka gani to in ka gani to shi ma daidai yake da ido wani sai ka rufe ka gyara mutum kawai ya gyaru kar ka nuna masa kasan abin ayo mafiya yawa in wani baka zama masa wawa ba babu wani abin da a yi da shi sai ka zama wawa tukuna ka gyara shi shi shi yasa mafiya yawan mai wayo bai cika kaiwa ba eh wawa ya fi ya fi nasara cikin lamaruka eh kuma Allah ma ya hukunci da wawa abu lahu Allah madaukaki yana cewa kullul mu'minina yaghdu min absarihim ku fada wa mu'mine su rinsa idanuwansu wa illa in ko ba haka ba fa wa radiyallahu anhu mir'atun jalisihi shi shehu tijani madubi ne na abu na wanda suke zama madubi ne na wanda suke zama wa mubsiran li husn amrihi kuma masu gani ne li husn amrihi wa hasisihi la ya fa an basirati zalika babu wani abin da zaka zo ka zauna ya buya masa sai dai ya kyale ka wala yashzu an hashe mimma hunalika babu wani abin da zama masa shazzi daga abin da ke nan gurin hatta ana iza jalasnahu har yace ni idan da mu zauna da shehu tijani kullu na yukhafu ala nafsi kowa yana tsoron me ya aikata eh kullu na yukhafu ala nafsi eh idan za mu zauna da shehu tijani to muna tsoro kaga ba za ka zo ba kenan sai ka tsarkaka saboda za ka ga in ya kalle ka kallo kawai ai yayi shi Ibrahim yana cewa nafa anni al asharar daha wa saqali rijalu tuqa wa rushd wal ilm wal fawzi salahu ahibbai yaluhu li mufsirin in ka zauna da su suna kallon ka za su gane duk abin da kake yi to za yi maka fada za ka zo kuna cike ce to me yasa mutum yake kaza to har su kansu za su ɗauki abin su gane abin da waɗansu suke ciki ai tun da ai zama ne wanda na haske wanda ake zuba musu haske ana ana barbaran su ne ai barbara ne balle a ilimi kun ga zaman ilimi kun ga wannan zaman ku haka yadda kuka san ana tocin na wuta haka kuke tocin ɗin juyuwan junanku ya tafi kuna haɗuwa yana tafiya hasken yana tafiya yana tafiya hasken yana tafiya yana tafiya to hasken yadda yake tafiya zai dinga kaiwa yana dawowa da shi ne Allah yake haskaka kowane irin abu to a cikin irin wannan halin ne mutum yake fita daga wani mummunan hali bai san ma lokacin da ya ba ba aikinsa ba ne aikin wanda suka gabata ne eh Allah ce mikin ala nafsil fadiya wa yaghli minhu salamata wal afiyata yana neman kubuta da zaman lafiya lima takarrara alaina min amrihi saboda abin da ya gabata a gare mu daga al'amarinsa min aswa'i ahwalina alqabiha saboda munanan ayyukan mu munana to muna zuwa gabansa ne ka gan ka je kai tsaye ka san ba wani abin da zai faru to kana sane da me yake faruwa wai za ja'ahu ahadun yastashiru fi amri dini idan wani ya zo wajensa yana neman shawara na daga al'amarin addini au dunawiye ko na duniya kamar ma'ashi masalan kaman al'amari irin na rayuwa misali bayyana lahu maraja zai faɗa masa togari ba rabin wa rashe da umar salihu zai shirya da shi ga gayar da kai abin ya gyaru wani daba hudu ma fi na da hali zai masa ladabi cikin abin da zai tsira cikin halinsa wal falah ma'alihi da riban ƙarshensa fayin jahu matsalobahu abin nemansa kuma ya zamo ya tsira wai hasilu margubahu ya sami abin da yake kwaɗayi wai bayan lahu sun la'aiki bace kuma zai bayyana masa ƙarshen abin da yadda abin zai kasance wa ma kana rajihi duk abin da ya kasance yana ƙaunansa wa maraqibihi yana ganinsa fata qau basiratu radiyallahu anhu ala umuri sai basirata ta hau gaba ɗaya kama hiya kamar yadda take li annaha nashi'atun amma kamula fi min nuri domin ta faru ne akan duk abin da ya cika na daga haske wa min al ma'lumi minhu yana daga cikin abin da aka sani wajen shauki jani fi istisharatin wajen ishararsa annal mu'tabara indahu abin da ake lura da shi a wajensa allazi alaihi al wanda ake koma da lamari huwa ma na adabi min kalam al-awwal magana shi na farko wa bidhalika sira aidan gairi ma maratan da wannan ne aka bayyana ba so ɗaya ba is ilmu haula da qaumi domin ilimin wa'annan mutane radiyallahu anhu laysa an riwayatin ba ilimin riwaya ba wala fikratin ba kuma tunani bane wa inna ma huwa ilmun ladunni ilimi ne daga ubangiji wa allamnahu min ladunna ilma wa fatahu rabbani fatahi ne kuma rabbani wa ma hasula awwalan duk abin da ya faru na farko huwa zalika shine wannan wala yasulu illa aina alhikmati baya yiwa kuma sai tsantsan hikima والسواد da dacewa fa'inna a tuƙaɗuhu mustashirun abinda mutum zai riska na isharansa a sura ala hikimatin istisharati to zai yi tuntuɗe da hukunci na shawara wani kalaba bi ganimatin zai juya kuma da ganima wa tijaratin da kasuwanci wa in lam yaquz bihi ko da bai riko da shi ba wa rajahu fil kalami zai koma cikin magana fa innahu yujarihi zai yi mujawara da shi hatta yan sharif hatta yan sharif har ya juya fa in amala bi muqtabal kalam al akhir idan yayi aiki da abin hukuncin maganan karshe kana bi ma'azudin an isabati tadbiri ya zama mai kaucewa ne ga dacewan juyawa wa mubayyi'an ya zama mai tozaci ne lil fa'idatil maqsurati ga fa'ida wanda ake nufi walan yanja amalu aikinsa ba zai tsirata da shi ba la amalu amalu ko gurinsa wa kalla ya tayassar lahu dalika al'amalu aslan yana yiwa kuma la ya tayassar lahu dalika al'amalu wannan aikin ba zai sauki gare shi baki daya fayar ji'u balle ya kuma limuktabal isharat da mahukuntan ishara til kalamil awwal cikin maganar farko wa ya alamu zai sani anna hikimatul lahi fihi hukun hikiman Allah cikin haka wai ta bayyana zai gane lahul amru tibyanan ya gane masa al'amari a bayyane wai kifa alai ayyanan kuma ya tsaya a kansa a fili wa hadha min mashtahara wannan shine abin da ya shahara wa sha'a wa za'a ya daidaitu ya watsu inda julli ashabin wajen mafiya yawa daga cikin sahabban shau tijani bin man'i wajen hana abubuwa والانتفاء ko amfana wamma huwa dalun ala basirati yana daga cikin abin da yake nuna a cikin basirarsa wa qutu nurihi da karfin haskensa wa kamali ma'rifati da cikin ma'rifansa ihbaru an awdiya al-madi yana shauki ne yake ba da labari akan waliyan da suka wuce bai zamani da su ba min al-akabiri manyan su wa gairihim da wasunsu su كانه رضي الله عنه معاشرا لكل من أخبر عنه منه kai ka ce shaujani ya yi zamani da su in aka tashi aka kira wani wali sai ce maka wani ai yana da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to abin da yake ba su mamaki kai ka ce ya yi zamani da shi ne manyan su da ƙananan su faqad ahbara zai lawan an hali gairi wahidin ya ba da labarin halin da waliyai suka hau kai ba ɗaya ba minhum wa safahum bima yashiru ila maqamatin ya siffanta su kowa ne ce ya hau muhalli kaza wani ya hau muhalli kaza wani ya hau muhalli kaza wa ma hassallahu bihi da abin da Allah ya keɓance waliyin da shi kullu wahidin min hususiyati iyakan matsayinsa kaza ne hususiyar da Allah ya mar kaza ne yana da hannu akan kaza ne bai da hannu akan kaza haka wai za ta alahu adam an wahid min al-awliyai idan wani ya zo tambaye shi yana son ya ji labari daga ɗaya daga cikin waɗansu walaye ya hadiru an hali zai ba shi labarin halinsa wa mukami kuma zai ba shi ƙodubi ne ko kaza ne wa ma a darakahu da abin da ya riska a makaminsa wa hal huwa min ahli tasarrufi aw ghairihi shin waliyin yana daga cikin masu tasarrufi ne dan waliyi mutasarrifun ya fi waliyi gairi mutasarrifun eh waliyin da yake tasarrufi a cikin kaunu to ya fi waliyin da bai da tasarrufi eh shi kuma shaujan zai gaya maka ai bai kai muhallin tasarrufi ba a'a ya kai muhallin tasarrufi كأنه رضي الله عنه يرى وصف حاله أيانا kai ka ce shaujani yana ganin halinsa ne kuru-kuru kawai wataratan wani lokaci idan salahu ahadun an zalika idan wani tambaye shauci jani akan haka sakata shi shaujani ya shiru wa arada ya kau da kai kaman bai ji ba famin zalika ibarihi wani lokaci daga wannan ne labarinsa an hususiyatu maulana idris al-asgar da yake magana akan maulana Idris al-Asgar wato akwai Idris al-Akbari eh wannan Abu Samgoni kenan allazi tas wanda yake tas radiyallahu anhu wa azimu haibatihi da irin kwarjininsa wa jalalihi da jalalansa wa makaniki da matsayinsa wa kamalihi da cikansa wa ma hassahu Allah bihi da abin da Allah ya keɓance shi da shi min tasrifi na daga tasrifi fi hayati lokacin da ya rasu wa bada mamaci bayan ya koma ga Allah ma ga abin da yake iya yi bayan ya koma ga Allah hmm? fa yajillu qadaruhu matsayinsa ya ɗaukaka wa ya jima amruhu ya yana girmama al'amarinsa wa ya haddu ala ziyarati yana kwaɗayantar da mutane a je ziyararsa wa ta'du bayna dai kuma a yi ladabi in aka je wa muhabatu da kwarjininsa wa musaddiqu zalika abin da zai gaskata wannan huwa shi Shehu Tijani muzdakal shaykhana li fasin tunda Shehu Tijani ya shiga cikin fas ma taraka ziyaratahu bai bar ziyararsa ba wal qudumu ilay yawman wahidin wato bai bar zuwa wajen sa ko da rana ɗaya illa limardin kama bi sai in ba shi da lafiya wa min zalika yana daga cikin wannan ibaruhu labarin shautu tijani da ba an qudubul kamili qudubin nan al kamili wal gausu shamili shine gausin nan shamili maulana abdussalam bin mashishi radiyallahu anhu shau da ya bada labarin irin matsayinsa wa min zalika yana daga cikin wannan ibari an wali shahiri ya bada labari ga wani wali wanda aka sani wa qudbul kabiri kuma qudbi ne mai girma sayyidi abi aza shine sayyidi abi aza radiyallahu anhu min kamal ma'rifati billahi yanda ya cika wajen sanin Allah wa qada wa hawaijin da biyan bukatar alwafidina alaihi in dai mutum ya zo wajensa Allah zai ja mar bukata wa ma sallahu bi min at-tasarifi da abin da Allah ya kebance shi shi daga tasarifi wal madad al qawi da kuma madadi mai karfi lil kabiri was sagiri wa da'ifi ko kana da karfi ko kai yaro ne ko kai mai rauni ne in ka zo wajensa Allah zai maka wa yaqulu yana cewa kullu man qasada fi hajatin duk wanda ya tunkari abiya aza da bukata tuquba za a biya ka'inatun ma kanat komin girmanta wa ya haddu ala ziyarati yana kwadantarwa a je a ziyarce shi wa ka sharhi bi hali jarir kamar yadda ya sharha halin wasu daga cikin nuna ka'idar al-awliya daga manyan waliyai ka sultani al-awliya kamar sarkin waliyai maulana abdul qadir jilani شو عبد القادر الجيلاني وابن وابن العربي الهاتمي ابن العربي الهاتمي وابي حسن الشاذلي بعدي حسن الشاذلي وابي العباس المرسي لابي العباس المرسي وسيدي ابي مدين القوس وسيدي ابي مدين القوس وسيدي احمد بن يوسف وسيدي احمد بن يوسف وغيرهم رضي الله عنهم فلا نقيل بذكرهم بابا مصوتا بعد wannan labarin ba amma mun kawo mun faɗi irin wannan. Sani Turar Jallahu Anu, shau jari mun ji shi, ya skuru, ya skuru jilla manta wallal ƙudubaniya min ba'adihi. Wayanda suka hau ƙudubaniya min ba'adihi, sallallahu alaihi wasallama tun daga bayan manzon Allah ila wakati na haza. Shau jari ce wani, tun daga kan wanda fara hawan ƙudubaniya bayan manzon Allah. wane ya hau kudubaniya wane ya hau kudubaniya wane ya hau kudubaniya kudubaniya tul uzma sai da ya biro har zamaninsa eh sai da ya biro har zamaninsa wa kullu man zakarahu yasifu halahu duk wanda ya faɗe shi kuma sai ya faɗi irin halin da ya hau wa ma hasala lahu min al muqamat al aliya kuma ya hau irin makami kaza yana da kaza da kaza kullum ala hasbi ma aulahu maulahu kuma kowanne zai faɗi irin abin da Allah ya zaɓe shi da shi. Wasafa'u ya zaɓe shi, wartadahu ya yarda da shi, wa hada kana radiyallahu anhu, shaujani ya zamo radiyallahu anhu, kabla hada lokaci kafin wannan lokacin. Wa amma al'ana yanzu fal galibu alai a sukutu. Wannan kafin shaujani ya hau kan kujeran yake faɗa. Amma lokacin da ya hau falgalibu alai sukutu mashi yawa baya magana wa ardahu kuma ta anabir dahu Allah ya jidda mu daɗi da yaddansa wa min kamalihi da cikansa radiyallahu anhu wa irfanihi al-atami da sanin sa Allah mafi cika ma'rifatu li ismillahi al-azim a'azam yadda shaujani ya san ismillahi al-azim al-a'azam hazma abarana bidalika inda ya ba mu labari wa sunu bayyinahu insha Allah fi mahalli hunalika nan gaba za ku ga yadda za mu bayyana muku yaya aka yi ya san ismillahi al-azim wa min kamalihi radiyallahu anhu yana daga cikin kamalan da shehu tijani har yanzu wa ulu mansibihi ash-sharif ya ga maka na saura da daukakan darajarsa madaukaki ma utihi min maqamil khilafati abinda aka bashi daga muqamin khilafa wa hudatu tasarifi da takun tasarifi yadda yake tasarifi cikin kaunu wa wallihi minan niyabati an sa shi majibancin lamari na niyaba wata hakimi mai hukunci wal amrun nafizil animi wanda duk abin da ya hukunta Allah ne ya hukunta manzo Allah ne ya hukunta wa man min jalabin wa dafa'in ko wajen jawowa ko wajen tunkudewa wa darrin wa nafa'in ko amfan tutarwa ko amfanarwa wannan shi yake rikitar da mutane bari mu yi bayani kamala na Allah ne kamala na Allah ne kamala na Allah ne shauci ya zama zai lauta alanu daga cikin irin kamalan da aka bashi da irin mansibi na daraja da aka ɗora shi na wuce min makamul khilafati abin da aka bashi nan makamul khilafa khilafa hawa-hawa ne dama ai a mafarkin da ya yi baya ai ya faɗi wannan kujeran lokacin yana yaro yana aina mazi ya ce ya yi mafarkin an nasabta shi an kafa wani kujera an sa shi kujeran hilafa lokacin sallah ya yi sai nufin kamar yadda al'adarsa a zahiri bai cika yin sallah ba sai dai sa wani masa sallah sai su to ai kuma shi ne halifa shi kuma halifa shi yake sallah ai ya faɗa mun faɗa wannan a baya to shi halifanci na manzala shi ne ƙudubani ya tulɓuzuma shi ne gausiya shi ne ƙudubaniya shi ne wafil muharrani gada gausun rashid a watan al-muharram ya hau kan kujeran wannan hilafa al-muharram wafil muharrami gada gausun rashid halifatun anil muhaiminil majid a lokacin ya zama halifa na ubangiji ce uɗiya za ka shehana bil arafa an ba wa shehu tijjani ne a harfa aka nutsa shi hakahu man haƙaƙahu wa arrafa sai dai aliyul harazmi yana daga cikin wanda aka tafi da shi aka naɗa shi akan wannan kujera hakahu man haƙaƙahu wanda ya gani ya tabbatar aka yi a gabansa shi ne ya faɗa hakahu man haƙaƙahu wa arrafa wa ba da sharin wallayali bayan wata ɗaya da kwanaki shine suka ce da kwana goma sha takwas. Irtaƙa ila maƙamihil azizil muntaƙa. Maƙami al-maktumi an kullil wara wan nabi ima wara a wara. Wannan ma'uti min maƙamil khilafati in aka ce kai halifan manzala ne, ka zama halifan Allah. to in ka kai na khilafa na hashi ba na ammi ba ai malami ai harifan annabi ne ko al'ulama'u to ai wirasan ai na isar da abubuwan da aka yi ne to khilafa irin wannan shi kuma na hasawa ne ba irin na ammi ba ne saboda haka idan ka iya zama harifan manzala wajen ƙala rasulullahi to za a iya zama halifan manzan Allah na ahwalu rasulullahi domin a ƙawalu wal ahwalu wal ahlaku ne aqwalu wal ahwalu wal akhlaqu hali da hulqun to wanda ya hau kan wannan shine ainihin ya ya haɗe komai da komai yana tafiya a kai to in mutum ya hau nan ya sami hutsattu ta sare in kultu kun ya kun bila taswifi shi ne tasarifinsa komi zai iya yi wa ullihi min ya waliyi an waliyatar da shi min niyaba ce ina kujeran niyaba ne je ka kai ne kaza je ka yanzu kai ne kaza je ka kai ne da ofis din kaza je ka kai ne da ofis din kaza haka shine wulayan wata hakimi ka yi hukuncin duk da ka zartar mu muka zartar ai ana ana ta da mutum a gwamnatance ka je duk abin da ka yi mu muka yi an yi da muka gina saboda ka duk abin da kuka hukunta shi kenan kai ne ibrahim alhalli wa naqadi lamarin Allah yana nan lamarin manzon Allah yana nan duniya ma tana tafiya akan haka wal amru nati in kace yayu kai ne idon mu eh ka je kai ne idon mu kawai in kace yayu kai ne ganin mu jalabin wanda aka ba shi wannan kujera za ka nemi wani abu a hannun shi za iya wanda aka ba shi wannan kujeran za ka nemi tun kuɗi wani abu za iya wanda aka ba shi wannan kujeran za a iya samun cutarwa a hannunsa za a iya samun amfanarwa a hannunsa duk za a samu duka ai wakili ka taba ganin mai mulki in mai mulki ba yi da fushi ai ba abin da zai zartar ai dole sai an samu fushi saboda azzalimai sai an samu sauki saboda tausasawa kuma siffa ce ai yanzu ne ce a shafe ka a shafe ka yanzu nan zai ce a kashe ka ka tafi kenan ko ba haka bane ai fushi ne a izrari ne yanzu nan zai ce a baka kashi kuma a baka eh duk komi za a iya maka to kaga jalaban wa dafa'an barran wa nafa'an huwa jalibu duk wati wa yudafi yana jawo abu duk wati da karfin sir ilahiya wani daji yana tunkuɗe abubuwa da ƙarfinsa ilahiya idan mutum ya zo a tafiya zuwa ga Allah in wani abu ya faru in ka san Allah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya wannan ko ka ce bismillahir rahmanir rahim sanin bismillah zai rusa abubuwa masu yawa wanda kai kai bismillah dubu ɗari tara baka iya ba baka iya ba saboda kuwa ilahiya yana jikinsa rabiatul adawiyya ta ga wani ya hau dutse yana kiran Allah yana kiran sallah ta ce inzil ana hada jabali oh munafiqun sai munafiki ne in ban da munafiki ka hau dutse ka kira Allah da ta hau ta ce Allah kafin ta ce akabar dutsen ya da gargaji kaga bamu kenan sanin Allah ne ya fasa dutsen ai shi kuma imanin sa bai kai ya san Allah hakan ba haka abubuwan suke to kaga daf'an wa jalaban bi quwwatil khilafati ko tanfiz al hukmi wa wal wilayat wan niyabat wa yada'u bihi mati wa yarfa'u yana saukar da mutum daga himmansa kuma ya ɗauki wani ya mai da shi haka ce ya ce ce ka je mun baka ka je mun baka wannan yana nan da yawa lokacin da haka sauke halifa sanusi rikicin rikicin da aka yi zamanin sardauna wanda duwanda ya hau mulkin baya daɗewa zai mutu inuwa watansa bakwai ne usman duk wanda ya hau mulkin kano mutuwa yake ado bayero sai ta shi jojin shi ibrahim da ya jojin shi ibrahim sai shiga abin da yake so sai ce kaje na baka sai ce to in an bani ina neman ka rubuta wa dan uwana wasiƙa halifa sunusi saboda ya bar shi ya rubuta ya ce kaje ya zo ya kawo ya nuna masa dalilin aka tsare mukamin karfin kenan na kotul ilahiya ba zai yiwu ba yi saboda iziti hadin halifa shi ne wannan halifa sunusi na biyu shi wajen shauci janere yake ba abin da yake so a duniya a duniya ba abin da yake so banda ya gaji kujeran kakan shi sai shauci jami'in ya sai kama hannunsa sai je da shi gaban shaibrani ya je ce to na naɗa ka kai ne sarkin kano sai dai Allah ya karɓi ranka ai abin da ya mara kenan shine halifa ishaqa ya ce wa shehu tijjani dan Allah karka yadda ka yi ramana a wannan yara saboda ado bayero ya nemi musa ɗansa kuma kaga abokinka ne abokina ne ya faɓaje magana sai sai isa karabu ya ce to ko da yake yanzu ni ba neman alfarmu ya ƙare ko mun nema ya ƙare to ka roƙa mana Allah mu ƙara shekara tamanin tamanin sai shi da ne ce fata ya tsari fata ya ce da ni da ta haka za mu haƙura mu koma ga Allah lokacin ya riga ya bawa halifa su musu wannan izini shine dalilin da halifa sunusi kira shi ibrahim aka je cikin fadansa aka gabatar da wannan wannan halifa sunusi wannan kowa ce ilahiya bihin mace za a ci je ka an yi kawai shi gana an yi an gama to akwai abubuwa da yawa a irin wa'in nan wanda suke gudana da kan sama har ƙasa wayar fa wayar ƙadi izinin layi ta'ala yana hawo da mutum da izinin Allah wayar zil kuma yana saukarwa. Wai wali da amrullah yana jibanta wani da al'amarin Ubangiji waya azil kuma yana saukar da shi. Ala hazi ma sarrafa wufi maulahu. Gwargwado yadda Ubangiji ya so ya tabbatar da lamarinsa. Wa makkana min wa aulahu. Ya tabbatar da shi a gurin kuma ya zaɓe shi. Fa hukumuhu nafizun hukuncinsa zartacce ne an layi daga Allah in ya ce idza qultu kun yakun bila taswifi in ya ce an baka ko an baka eh bila taswifi wa amruhu bi amri layi. horonsa horon Allah ne min gairi haulin minhu ba tare da dabara ba wala tiyarin ba tare da zabi ba bal bi qudratil aziz jabbari da kudarar nan na al-azizi mabwayi al-jabbari mai ƙarfi mai tsora abin da yake karaya alhamdulillah za mu tsaya nan insha Allah za mu tashi gobe akan wayannan baitocin Allah rufa mu nasiri sa bishiya Allah ce mu kira Allah musalli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره قدار العزيز صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في إذنك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة